jama'a assalamu alaikum barkamu da saduwa a wannan sabon shiri na hikimar musulunci daga yau har zuwa sati goma sha uku masu zuwa za mu gabatar muku da wannan shiri mai tarin albarka idan kuma ya kan kama za mu kawo muku hukunce hukunce na addinin islama da hikimomi da ke kunshi a cikin wannan addinin allah sauraro idan shirin ya wasa za mu amshi tambayoyinku akan wannan shiri ko kuma akan kowane bangare na addinin musulunci da zamantakewa na yau da kullum sunana Ahmad Lami kuma a halin zan gabatar da jagoran shirin wato Sheikh Sharif Ibrahim Sali a karmakalla tukajin da tsarin shi yake kuma insha Allahu za mu fara ne da sanin wane ne Sheikh Sharif Ibrahim Salu kafin mu shiga ainihin gangamin shirin.
تمام الله أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد أشرف المرسلين وخاتم النبيين وسيد الأولين والآخرين وعلى آله الطيبين الطاهرين وأصحابه السادة المجاهدين باين حكا إن مسلمين masu sauraro duka assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala baraka
to kamar mu na faɗi malam za mu fara da muna son mu san wani ne shirut ibrahim salihu wato ina ne aka aice ka ina ka tashi ina ka karatu haka yake to madalla suna da sharif ibrahim sale an haife ni a wani wato a kasar dokuwa a wani ƙauye ana ce mata redibe haka redibe redibe redibe ya ake anan cikin borno nan ƙasar dikuwa an haife ni ne a shekara na alif da ɗari tara da talatin da takwas daga nan muka tashi daga ita redibe muka je inda cibiyar danginmu garin sharifai ana ce mata sharifuri sharifuri tana kasar gulumba ko kuma in ce duka da tana bin kasar dukuwa ɗin amma duk da haka dai a can kusa da gulumba ta ce
da iyayen ta kenan kuka da iyayena da iyayena lokacin ina da shekaru kusan hudu bayan aka haife ni a rage da yadda na faɗa haka dama ita irgodo wuri ne wanda ana zuwa ana cin rani a wurin su masu kiwon dabbobi shuwa arab da fulani duka daga jami'ar su wurin zama fuska shi zauna a wajen wani wuri ne kusa da yawa wani wuri ne ana ce masa fada za a zauna nan in ruwa fara sauka su koma irgodo wanda wasu zauna har shekara ta zagayo wanda yana so koma wurin shi na asali sai koma wurin shi na asali to daga nan mutane mu suka koma a can wanda sharifuri to daga sharifuri shi babana mahaifinka mahaifina gomi sale shi sharif gomi sale din nan ya yi karatunsa yawanci a nan borno ne daga can wurinmu ya ƙaura ya zo kwandiga daga kwandiga ya je karasuran duk a ƙasar nan borno daga karasuran ya koma wato manguna inda ya aboci goni dala wanda ake ce masa sheikh goni dala shi ne wato shugaban makaranta duka na malamin malami shugaban malamin a wannan zamani shi domin dala karatun shi ya samu ya samo ne daga wani ana ce masa Sheikh Abdullahi Abu Isobe Sheikh Abdullahi wani balarabe ne saboda haka karatun shi na Qur'ani babu bambanci tsakaninta da irin karatun tajwidi na yanzu da muke yi tun lokacin da lokaci saboda almajiranta waɗanda mun riske su mun iske su mun yi karatu a gunsu ba sa karɓan dukan almajirai sai dai ɗai ɗai saboda duk almajirin da baya iya fidda kalmomin qur'ani da harufansa daga mafitan su yawa na ainihin da ba za su iya su karɓe shi ba sai dai su naɗa wani gwani daban ya karantar da almajirai da ba koma akwai shi babana da ya bar maguna ya shekaru talatin a wurin akwai wani da ake ce masa gwani hamid Gani Hamid.
wani hamid din ya bar su nan su almajiransa ne ya bar su ya koma kano ya zauna a gidan alhaji abba A Kano.
a kano shi da wato da da- sai shehu- sha- shehu rabi'u uban shi shaka rabi'u da makamanta gobe suka ce suke karatu shi da wani hamid din shahararre ne a kano duk makaranta sun san shi Na'am.
to asali shi ya bar su babana a nan shi babana da su goni isa da goni surur da makamantansu da goni tijani kanumbu da makamantansu ya bar su ya koma can kada suke shi goni kanumbu ya shahara ne da goni dala ba da shi goni hamid Gani Hamid ba ne.
yawa to akwai ƴaƴan wato sanwarsa shi babanmu Haka.
suka nemi Ina.
ya'in nata ya tsalla daga sharifuri ya koma alishingori kusa da bulumba alishingori wani gari ne nan ne na fara fahimta da gane mutane da abubuwa Ta kai shekara shida kofi da haka.
na yi shekaru kusan wato ina da biyar wato biyar zuwa shida mun zauna a garin har shekara na bakwai nan ne na fara karatun qur'ani a zan babana a ranar shi na fara karatun qur'ani A gaban shi.
a gaban shi shi ke karantar da ni Da sauran kuma Da- sauran yara.
da sauran yara da sauran almajiransa domin yana da almajirai masu yawan gaske kuma don lokacin da wata aka ji ya zo wani gari ko ba ziyara kankanwa ya yi Sai sai a a taru.
taru Aisha.
to ana nan ana nan da na yi shekara bakwai A wurin.
a wurin Eh.
a lokacin da kwai a hatimi wanda ake ce masa barma a ƙasar gulumba hatimin ya zama mutumin babana ne kwarai to amma duk da haka babana ya yi niyyar ya tafi makka ya yi haji nan ne ya yi shirin Zai tafi.
zai yi tafiya zai mai duguri to akwai dan kaninci dan baffa- ba- ba- wato dan Kake.
yawa dan baffan mu Mm.
wanda shi shi ne a gidanmu a lokacin babba cikin sharifai namu dai ba wani shugaba sai shi ana ce da shi Muhammad shi ya nemi babana ya kaura daga can ya zo ba ma to amma a ba ma din ba ba ma ciki bane yana da wani gari ana ce mata mairari tana kusa da bama nan muka zo muka sauka muna jiran takardun zuwa makka da shirye-shiryen zuwa makka A wannan ƙauyen.
a wannan ƙauyen Ba ma.
kusa kusa da mama to abin da bana manta shi da bana yana da ɗabi'a kullum yana azumi kullum kullum ba ya fashi sai dai in sallah yi ko gobe a kullum yana yi da muka tashi daga gulumba muna tafiya baya ba a ba a tsayawa daga tafiya sai in rana ta yi kusan faɗi ya tsaya ya Sha ya ruwa.
bu- yawa ya sha ruwa Ya buɗe sai mu ya buɗe baki a nan sai su fara almajirai kuma taruwa su yi karatun su har je in wa- gari ya waye sai mu tashi kuma mu kama hanya har muka zo mai rari din da aka sauka a mai rari sai ubangiji ubangiji ya kawo rashin lafiya ga mahaifina Allahu Akbar.
ana shirin tafiya makka ga shi kuma rashin lafiya ta Ya shiga.
to sai ya yi wasici da ya gane Wasiya.
wasiya Mm.
ya yi wasiyan cewa idan shi ya rasu to ni da kanwata ana ce mata ajje ne tana nan yanzu ma a maiduguri tare da ni Haka.
ya yi wasiyan cewa akwai cikin almajiran shi waɗanda ya naɗa su gonaye wani ana ce da shi goni sayyid bin hamid goni sayyid walid hamid shi wannan malami mutumin ƙasar belgium ne a nan shi na ƙasar borno ne ƙasar wato kazan borno ko kuma ƙasar dikwa ko kuma bama ya samu a tsayanin hannun shi har sai na haddace qur'ani kana Kafin ka.
kafin na shiga wata harka na karatu Amma dai sai ka yi.
sai na hadda wurin wannan mutum ita yarsa wato yarsa ita kuma yake ya bar wasiya akan aurar da ita ga wannan malami wanda zaka zanna a wannan zan zauna a wurin duka dai za ku zanna a cikin gida za ku zanna buɗe da haka kuwa jatumata ta zartar da wasiya bayan watanni babana a cikin wannan gari ya rasu bana manta ya rasu ranar juma'a amma ba zan iya in san amma da ran juma'a ba na kan na san ya rasu ana ruwa ba a samu binne shi ba sai talla asar to wannan na sani da aka binne shi da ruwa ya yawo aka yi jana'iza aka yi jana'iza aka kai shi aka binne shi wata makabarta a kasar bama wani gari kusa kusa da abu nan bicari ana ce mata dala gambori nan aka binne wato baba na mahaifi na mahaifin da kabarin ki yana daga wannan muka zauna da damina ya mutu ruwa ya tsa kaka an yi kaka ko kuma kaka ta yi sai aka ɗauko mu daga nan an kai mu garin iyayen jakamata kawuninka sai kawunina a can ƙasar wato kumshe aka kai ni can garuruwan mu suna nan akwai wata ana ce mata jero akwai hilton ardobo mutane da shi shi ne wasu su tare da yawon taziya an gama amma a nan ne daga nan garin mu ne garin kawanni na za a bani za a samu da mai da kai za a mai da so za a dama ita yata tana hannun baffan mu kanin baban mu tana gidan shi tana girma ni kuma ina wajen babana to da Allah ya kawo hukuncinsa mu muka koma can garin kawunai na ita kuma tana can wurin bafa bafan mu a firifiri inda dai muka bar so da muka je can garin kawunai na ko kuma garin wato dangin jatumata kuma dukan mu babana da jatumata al'amur ne wato dukan su gida ta yawa misali dai kamar ni babana sunansa sale kamar yadda na faɗa shi sale baban shi ana ce masa a yunus wanda ya shahara da abban nau shi kuma ɗan wato muhammad al'awwal ne muhammad al'awwal shi ɗan ibrahim haka nan ya mata babanta sunansa bashir bashir ɗin nan ɗan ali ali dan siddiq siddiq kuma dan ibrahim shauka da gida ɗaya ne saboda haka babu wato kai sunan kakanka kenan aka sa kaka na aka sa na'am to da aka aka je can ba mu daɗe ba sai ya mata ta ce dole sai ta zartar da wannan wasiya a gawa shi gwani sai ya zo aka neme shi aka ga masa ya tashi ya zo sai ya zo sai aka ta damƙa ni a hannunsa ta ce to kamar yadda dai baban shi ya ce mu sa shi hannunka ya yi karatu to gashi mun sa shi hannunka ba mu da namu na komai
ga wasu ci ga wasu gashi mun ga kai kuma ka ji batun auren ita in kanwar tana hannun baffan su sai ka je can sai auren maka da ita ta haka aka yi sai muka je muka tashi farkon tsangaya wanda na santa aka kai ni a can kasar banki wani gari ana ce mishi tarmuwa tarmuwa tarmuwa nan ba nisa da banki kusa kusa ne yanzu sun haɗu ma sun haɗe yanzu haɗe amma ba da shi
ya kai nan jeji nan na zauna na fara karatu na yi shekaru biyu a nan daga nan sai muka koma da dukkan malaminmu wato ƙasar balge muka je balge to da muka je balge muka yi karatu na kusan rani guda wanda in an harada zai kai shekara guda sai zo da mugulun ba shi ma da kansa shi malami shi malamin to alhamdulillah bani bani samun wuya a wajen karatu a lokacin domin duk abin da na rubuta ina ina haddacewa har ma ana ta maganganu to amma dai Allah dai taimake ni ina da saukin hadda da muka zo gulumba wani wuri kusa da shi ana ce mishi da lahe muka zauna a wurin akwai baffani na da yawa su sun fara ƴaƴansu suka kawo suka haɗa su da ni tare da malamin mu malamin yana kokarin sa bawan Allah yana kokari yana amma yana dan zafi yana da zafi yana da zafi yana wa almajirai yana musu bulala yana musu matsawa sosai sosai waɗannan da suka zo a kan karatu da suka zo ba su saba da irin wannan ba kuma dukan aka bar a gida yawansu dukansu mahaddata ne almajiran babana ne dukansu kallinsa kuma sun karatu duk gonaye ne amma a gidansu ba su ga ana irin wannan ba to amma shi babana yana da ɗan zafi saboda haka shi almajiri na ma ya koyi irin wannan zafi daga nan sai aka almajirai din nan ‘ya'yan bafa na suka ce to ai ya kamata tun da yau wata rana ran laraba haka shi malamin mu yace to aje a kawo wani abu ni lokacin kalami ni shara ba hannuna ba dai ya ce na manyan mu din nan aje a kawo abu kaza sai hada mu duk mun tafi kawo abu kaza din da muka fiye suka ce a'a ya za mu iya mu je mu samu wannan abun mu kawo gara dai mu je mu ziyarci baffan mu wanda kanwa ta tana ko kuma yata tana gidan shi shi ma ba nisa wurin sai muka zo gulumba muka samu fatake suna za su tafi sai suka ɗauke mu kan jakunan su ba mu ga a malamin mu ba sai muka tafi malamin mu ya ɓata rai ya ɓata rai mutuƙa suka da su kan su gudu mana amma shi ba ya ɓata na aka su ɗauke su tafi da shi hankalin shi ya tashi ya yawo sosai a wajejen gwamna yana son ya san ina nake
tun da kuka tafi shi kenan saboda daga gogo muka wuce ba mu zo wurin sa ba to gaskiya ni dai ban san ma me ya dalilin da ya sa aka yi wannan ba amma da na bincike da kuma ba na ne kuma za mu je wurin wato baffa na za mu je wurin yata inganta ina marmari in ga jama'a na da mutane na shi kenan muka isa tafiyan dare ɗaya ne kafin gari ya waye to inda za a kimanta a yau kamar karfe hudu da rabi biyar muka isa wani na asuba ta su fasashen nan suka bar mu mu kuma su muka nemi ina ne wurin gidan ina ne wurin shi baffan mu sai aka nuna mana suna nan akan wato wasu wurare da ake ce masa guri wuri ne wanda an fita da gari za a zauna irin shuwa arab da su fulani sun saba za a fita da saboda dabbobi da aka ba yawan ba sa zauna cikin isa a can aka nuna mana inda suke sai muka tafi muka samu ba a shi babba na wajen karfe shida na sashen ku sai gamu ya fara kuka duk gari ta taru a kaina suna ta kuka sun tuna babana suna kuka suna mene waɗannan bafanai wasu wasannan kuma su gwaggwannai na da mene ne da gasu nan ana ta kuka muka ji daɗin abin sai mutane tambaye ni kuna so mu komar da ku wurin malamin ku kuna so ku zauna nake a shi ke nan da an kawo mu nan sai mu zauna mu yi karatu a nan ma share ta wata sauran yaran da muka zo da su waɗanda su ma 'ya'yan wasu bafanai namu ne sun ƙi karatu gaba ɗaya sun ce su kam za su koma garuruwan su ba sa so karatu za su koma wancan za su koma wancan malami ba ba ya nan ba za su zanna a nan ba Yawwa.
za su koma gida za su koma gida shine suka koma gidajen su ni na zauna nan sai malami na bayan kwanaki kaɗan sai ya ji labari ya zai same ni sai ya ce wa babban ku baffan- baffanmu to dama babu kyakkyawan jituwa tsakanin shi da baffanmu tun farko sun farko dukansu almajiran mutum guda ne saboda haka sun san juna sun san juna sai basfa na ce masa kai lokacin da kana tambaya kana ce kana da almajirai guda shida suka gudu biyar 'ya'yan arewa ne ɗaya ɗan jihar kudu ni kenan ɗan ƙasar wato banki ko kuma kumshe ka faɗi haka yace yana faɗa yace to baka san cewa shi wanda kake mutumin kudun nan shi ne ma cibiyar arewa gaba ɗaya kakanninsa duka ai a nan ne aka binne su a nan shirfiri ta yaya za ka ce shi ta abu ne ƙanƙani amma baka na ya mai da shi babba ya karɓe ya ce to ni na karɓe shi gaba ɗaya ba zan bar maka ba shi kenan an karɓe ni daga hannun shi ina ga malami na yana kuka ni ma ina kuka don saboda kai shi kan ba wani abu tsakanin ku biyu tsakanin ba komai ba komai duk zafin sannan duk zafin su ne to kowa ta ce ni ba wani ba daga maka hankali ba saboda wanda ina jin cewa babana yake shi ya karantar da ni to ni ban ban da wani abu ba ana cikin wannan sai ga tumata ta ji labari ta zo ta zo wajen bafa ta zo ta ɗauke ni daga wurin nan ne wurin bafa na an yi min kaciya da kwanan shi dakta na ya yi murna da cewa na zauna a wurinsa to amma ga ta mata ta zo ta ce a'a zaman shi anan ba zai yi karatu ba baban shi ko yana so karatu saboda haka ba zai yi bar shi ba ina so ya gama karatu da gama hadda to daga nan ta ɗauke ni ta kai ni wato wurin ta can garin su a can kudancin borno daga can na fara karatu a gun kawuna har na na fara jin daɗin karatu amma daga baya sai na ce a'a wannan karatu ba za su yi ne ba bari in je kumshe na je kumshe sai na ji labari akwai wata tsangaya babba a wani gari ana ce mata warafaya wannan kuma kai ne da kanka kake ba na ba kake wannan akwai wani ana ce masa gomi bakri wanda dukun wani malami ne masani ne ya shahara a lokacin sai na je wurinsa shi kuma almajiri ne ga almajiran babana ya yi karatu a gun waɗanda suka yi karatu a gun babana to ya karɓe ni da hannu biyu sai na zauna a wurin shi na shekara guda lokacin ka zama saurayi kina a to na kai da shekaru goma sha sha shida sha bakwai to kusan ran shekaru
daga nan ya matsa mini ya ce mini kaga yadda baban sai ke so gawar haka ka haddace Qur'ani ka gama bai kamata ka zauna har yanzu ka haddace ba kana da ina da lokacin hadda na wajen hijiri arba'in da dai kai haka amma dai ba ka gama ba to shi ne na ci gaba da karatu a wurin wannan mutum to daga baya sai shi wannan mutum shigoni din nan ya koma gida ya je zauna ya yi aure da ya aure ya zama gida na za ka wannan ba zai biya min bukata ba shi ne na nemi na nemi izini a wurinsa sai na na haɗu da wana bashir yanzu ma ya zo tare da mu a wannan wuri na haɗu da shi shi su suna kasar bama suna karatu sai na ce bari in je wurin su mu yi karatu tare sai na zo na same su mun fara karatu daga nan mun je gulumba a can ne na haɗa qur'ani na na gama karatu na sauke aka je aka yi sadaka to around 1953 haka na wannan magana haka
daga lokacin muka tashi muka zo wato muka zo maiduguri haka to akan makalla wato ba wai na katse ka ba lokaci ne ya riga ya kai ma wannan insha Allah sati ne zuwa kuma za mu dora akan wannan tarihi za mu tarihi na ta aika ga yana da dadi
kuma da wani kafirci za mu tsaya a ilan kafirci alqur'ani daga nan sai kuma mu fara daga bayan da kafirci sai kuma ya fa sai na kai alhamdulillah jama'a ya san inda za mu tsaya kenan sai kuma wani sati insha Allah zan sake gayyatan Sheikh Sharif Ibrahim Salim domin ya ci gaba da wannan tarihi nasa mai abin al'ajabi a madadinsa da dukkan ma'aikatan wannan hukumar NTA yi musu muku sallama assalamu alaikum